ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا أما بعد أيها المسلمين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta 28 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 fata yi ko kuma lalle 1445 kuma 13 ga watan Oktoba watan goma 2023 muna sura ta shida suratu al-an'am kuma za mu tashi aya ta 84 daidai a darasi kuma na goma sha uku sautin na zuwa kuwa? to za mu tashi kamar da muka ji aya ta 84 a cikin ita wannan sura malan karanto mana ta dauke ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا أنغاني كو ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وحارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هذا هو الجيري نعم نبواه da Allah ya ambato su a cikin wannan wuri sai tara su ya ce wa kullan fadlan Allah dukkaninsu mun fifita su akan mutanen zamaninsu shine alamin to mu koma kan aya ta farko ta 84 Allah ta'ala ya ce wa wahabna lahu isha mun yi mishi baiwar da mai suna isha wane ne Allah ke nufin mun mishi baiwar ɗan asalin maganan kan wani ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa wahabna lahu isha kalmar wahabu alwahab mauhiba na nufin baiwa da haka sunan Allah shine alwahab mai yawan baiwa in ka sa maɗa suna abdulwahab kana nufin bawan ubangiji da ke yin baiwa da babu iyaka mace sai ka ce mata amatul wahab gane ko wasu daga cikin yan uwanmu sai su dinga cire abdul su dinga ce wahab wahab wal al'ada ce amma ba daidai bane saboda ai mai baiwa shine Allah wani su da ke to ai ba su ce alba ta yi wahab kawai amma ba azanci ko da al'ada ce kawai na fata an gane ko kuma don ka sani ashe haihuwa baiwa ce domin Allah ce ya habu liman ya sha'u inafan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء قيمة إنه أليم قدير cikin suratul shura Allah na baiwar kalura baiwa ce ashe haihuwa baiwa ce Allah na baiwar ƴaƴa mata ga wanda yake so na biyu yana baiwar kalmar baiwa wahabna wahaba yahibu yana baiwar ‘ya'ya maza ga wanda yake su mataki na biyu auyu zawijuhum zukuranan wa inatha a mataki na uku Allah ya baiwan maza da mata ya haɗa wa mutum a mataki na hudu wa ya ji alu man ya shawo aqiman Allah ya mai da wanda ya ga dama bakarari mana baya haihuwa mataki uku kenan ko dai ai maka baiwan mata zuriyar suka ce kamar annabi wa annabi lut ba shi da yaya maza ko in ya ga dama ya yi mauna baiwan yaya maza kamar annabi ibrahim ba shi da mace da in ya ga dama kuma ya hada mutum kamar shugaban annabawa gaba ɗaya annabi muhammad wanda ya ga dama kuma ya ɗoɗashe shi ba haihuwa shi ne aqiman a yi ta yi a ce shekara ashirin ko naƙuda ba ta yi ba ka tuna wannan ayar of course bai hana a je gun gane colleges a yi allura a gano amma dai dokar tana kuma wani lokaci za ka iske an yi auren ba samu haihuwar ba in aka rabu kuma sai ga allah bayar auren gidan yana faru amma dai dokar ita ce a wancan ayar da na karanto muku saboda alaƙa tsakanta da wannan ayar kenan haihuwa baiwa ce akwai annabin da ya ce fahabli a ganin ma baiwa ce fahabli min ladunka waliya wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja duk magana ake ta baiwa a shekenan haihuwa ba a bar wasa ba ce Allah ka ba mai amfani mun yi masa baiwan ɗa mai suna ishaq shine annabi ishaq wa yaqub da kuma ɗan shi yaqub suka ce sume yaqubu yaquban li'annahu jaa aqiba akhihi ais haka za qalu yaqub wanda yazo daga karshe daga aqib ke annabi yaqub shine isra'il kamar da na fara a khutba kasu shi yasa daular yahudawa ba a kiranta isra'il ko da haka ake fada saboda danganta kansu da annabi yaqub saboda su ce mu 'ya'yan annabawa ne a to dan malam kake halin ma na'am nabi yaqub yana ta'addancin da suke yi ne ya ce su yi amma duk mutum zai so ya raba kanshi da na kirki dan a ce na kirki ne shi saboda haka sai dai ka kira su kawai kasar yahudawa yan share wuri zauna yan kaka gida yan ta'addan duniya terrorist number one amma kalmar isra'il wannan suna ne da suka kirkira na faɗa ɗazin tun 1917 zamanin yarjejiyar ko kuma zamanin yekuwar balfour sunan shi balfour declaration wanda shi ne ministan harkokin waje na ingila a lokacin suka kuruta za mu ba ku ƙasa a ƙasar kakanninku wai 1917 haka ya faru ana daidai lokacin da ba ake yakin duniya kusan na farko kenan ko zamanin juyin juya hali na bolshevik da menshevik a rasha a lokacin to annabi yaqub annabin allah ne sunan shi isra'il shi sa cikin manyan malamai akwai mai suna isra'il misali isra'il ibn abi ishaq as-sibai'i cikin malaman hadisi sunan shi isra'il arabtum yawwa to annabi yaqub ke Allah ya ce mima annabi ibrahim baiwan da ishaq da yaqub to ai yaqub jika e a nuna maka ai jikan ka ai danka ne ko kuwa saboda layin ka ne zo ai ko a rabon gado in ka zo bangaren kasa wake cin gado da da dan da da dan dan da da dan har ila zuwa ƙarshen duniya an gane ko yace alibnu wa ibn libni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala inji imam ar-rahabi a cikin sharhin rabban gado yace masu cin gado sune alibnu da wa ibn libni da dan da mahma nazala ko da yayi kasa awwal shine uba sani da salisu dan sani jikan awal rabi'u har aje ashiru inda za ka ɗauka wannan hoton awalu ne wa waye ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ashiru to ƙaddara sai awalu ya rasu waye kamata ya gaji shi shi ma riga shi rasuwa sewa shi ma rasu tuntuni sewa shi ma tashi daga aiki tuntuni sewa kaddara duk Allah ya share su wa ma zalika ala Allah ba wanda ya rage sai ashiru to sai ya taso ya zo gidan awwalu a gidan sani ya gajiwa gashi kuma shi dan dan dan dan dane shine maganar imam rahabi yace al ibn wa ibn al ibn mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala araftum hikimar shigo da wannan shine ashe jika da jikan jikan jikan jikan jika duk masu gado ne to sai Allah ta'ala ce mun masa baiwan da ishaq da yaqub da saboda makirci suka samu sunan kasansu wai isra'il an gane ko saboda danganta kai ga annabi ko haka manyan malamai sukan ce ba ma kiransu da sunan isra'il ko da duniya na faɗa kuwa saboda danganta kai zuwa ga annabin allah ne ko azzalume ne ba irinsa kuke ba misali da fata an gane ko haka suka ɗauki tutan ƙasan suka sa wai the star of david tutan annabi dawo da ke shine hotonsu a kafansu misali me ya dauko da annabi dawud wannan annabawa ne annabawa mu ne qur'ani mu Allah ta ce la nufarriqu baina ahadin min rusul ko da ka saba musu an gane ko to wannan kenan Allah ta'ala ce kullan hadaina dukkanin waɗannan annabawa da kaji fa hadaina mun shirya da su da jikokin nan sun bi shari'a din a taurace sun canza ta babu ita abinda ke hannun yahudawa a yawan littafi ne suna kiransa talmud da irinsu missioner da irinsu jimara sharhi misali amma madarar a taura ina take ulfa'atu bi taurati fatluha in kuntum ku kawo a tauran mana ku karanta kuna da gaskiya idan buku ji bayanin manzon Allah ciki ba araftum to Allah na bayanin annabi Ibrahim babban mutum inna ibrahima kana ummatan wahida shi kadai al'umma mun mishi baiwan da ishaq da suke kira isaac da yaqub da suke kira jacob haraftun kullan kowannen su hadaina mun shiryar wa nuhan ga kuma nuhu shi hadaina min qablu kafin zuwar ibrahim da ishaq ayar riga su zuwa shi yasa ce min qablu ka dubi hikima qur'ani bai ambace shi ba amma don karkace to ya haka sai Allah ta rike min qabl dan ka san sequence na tarihi subhanallah me yasa yace min qablu me yasa bai ce min qabli ba daliban arabiya min na musuna kasara ne to kuma sunan ai yazo qablu bai ce min qabli ba min qablu me dalili saboda qablu da ba'adu sunaye ne da ake gina su akan dumma idan aka katse su daga idafa in aka cire idafa shikenan sukan ce qablu wa ba'du mabniyani ala dhamm li inqita'ihima an al idafa wal idafa manwiya haka suke faɗa cikin analysis in ba haka ba Allah ya ce illa min ba'di min qabli an nan ya ce qabli eh saboda ai kai idafa min qabli an min ba'di an amma idan ka katse wato ainihin assignment baka danganta ba to sai ka bar wannan lamun da dalon akan rufu'a shine ma'anar magana araftum saboda haka annabin Allah Nuhu mun shiryar da shi min qablu gabanin wanda muka gaya maka wa min zurriyyatihi to daga cikin zurriyar shi to nawa ake nufi Ibrahim ko kuma annabi Nuhu saboda ai in ka kalli siyakin in ka kalli sangali da karmamin maganar misali wa aka fara ambata annabi ibrahim bai wanda aka yi masa sai ce ga kuma nuhu kafin haka to daga cikin zuriyar shi wane ne wane ne principal din ana annabi ibrahim okay kuna nufin da Allah ta'ala ya ce daga cikin zuriyar shi ba annabi nuhu ba kenan but tatura I beg to disagree ban gamsu ba annabi nuwa ake ne mutumbayin dalili ne ai sun ce abdamiru ya udu ila akarar mafukurin min al-ismail a har kullum lamiri lamiri pronoun kan koma zuwa ga mafi kusa ce cikin suna guda biyu gwargwari in ka ce na ga hamza da balarabe na ba shi kofin shayi to balarabe kake ne don shi ne kusa cikin suna biyu ba ku gane ba na ga maimuna da khadija na aike ta ba kake nufi wannan mafi yawa shi ne mun ce da ku ƙa'ida ce da ba amma ita ce ƙa'idar bisa wannan to sai ka ce ana nufin zuriyar annabi wato zuriyar annabi nuhu dawuda dalili ai shi annabin Allah Ibrahim an gaya maka zurin shi kai tsaye ai Isaac da Yakob su ne kai tsaye to sai kuma aka ce da kai wa min wannan wannan min din nan istinafiya ce sabuwar magana ce kaga cikin jerin nan ga kuma Nuhu shi magana shi gidan ku gane ba annabi Dawud da annabi Sulaiman da shi da annabi ya ƙo suwa suka riga wani zuwa kuma tarihi annabi dawuda ya riga annabi yaƙub zo ko yaƙub ya riga shi na'am ya riga annabi dawuda zuwa duniya kana da dalili Hafata malam. Kashi kuma ka sha rawani, masha Allah. Eh? Na? To shi kenan, idan muka kuma cikin siyaki din, daga na? Daga cikin zurriya shi shi annabin Allah Nuhu akwai annabi Dawud. Shi suka kira David. da kuma annabi Sulaiman bin Dawuda haka muke cewa annabi Sulaiman da suke kira Solomon ko da kuma annabi Sulaiman wa ayyuba da kuma annabi ayyuba da suka ce an aike shi ne duka duka zuwa kusan yankin a Syria ko Damascus wa Yusuf sannan ga annabi Yusuf wa Musa haka ga annabi Musa wa Haruna me yasa duk yake musu fata ay wato mabrin al maf'uliyya ne ay wa habna mun musu baiwan wane da wane bisa fata sai ce wa kadhalika najzil muhsinin haka dai muke saka bayan mu masu kyautatawa ko shaka babu idan ka kalli tarihi annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo bayan annabi Nuhu da shekaru da yawa kuma ya bayyana ne a yankin mesopotamia wacce ake kira iraq ko kuma yankin chaldis ko kuma ur inda aka yi mummunan sarkin nan na nufin mummunan sarki kafiri an gane ko wato mai da'awar allantaka a nan ne aka yi karawar cewa yace shi ma ubangiji kala ana oyo umid nima ina kashewa ina rayawa a wani wurin ne daga baya koma philistine annabi ibrahim a yankin hebron har daga baya ya tafi da matar shi na hajar ainihin maka in ka kalli sifan na tarihi za ka ce annabi ibrahim ya riga su zuwa sannan kuma annabin allah yaqub shi kuma daga zuriyan yaqub akwai wa akwai annabi yusuf annabi yusuf annabi yusuf shi kuma bayan shi ai an yi annabawa da yawa to annabin allah dawuda da sulaiman su kuma sun zo wani lokaci ne daga baya ne ina domin daga tsatsansu za a gazirin annabawan da suka biyo baya annabi dawuda annabi sulaiman sannan kuma ga ayyuba sannan ga yusuf shi kuma annabi yusuf ya riga annabi musa rayuwa domin shi a masar ma ya rasu annabi yusuf har aka ce ya ba da wasiya in suka tashi barin egypt su ma cire gawan shi su mai da shi misali baitul maqdis kuma abin da ya faru kenan da suka tashi barin ainin maka haka suke afan maka misr haka suke bisa jagorancin annabin Allah Musa da Harun Allah ya ce haka muke sakawa masu kyautatawa wa zakariya ga kuma annabi zakariya haka suke kiran shi a bible zakaraya ba haka muke cewa ba sunan shi zakariya zakariya u ko zakariya annabin Allah zakariya wa yahya da dan shi yahya wa isa da isa dan maryam wa ilyas da ilyas to kaga wannan ba an faɗa bane bisa jeranta saboda daga annabi ainihin isa ba wani annabi kuma sai annabi muhammad alaihissalatu shi ko annabi ilyas ai ya zo daga baya ne an aike shi ne shi ma a wajen yankin filastin inda suke bauta ma gunkin ba'alu ya ce a ta da'una ba'alan wata zarona a hasanar khaliki garin nan ana kiransa ba'alabek a yanzu haka misali ba'alabek araftun sauraka annabi ilyas sai allah ce kullum waɗannan duk da kaji su minas salihin suna cikin bayanmu daga to allah ta'ala ya musu wannan tambari cewa salihai ne shi kenan sun haye la ilaha illallah to waɗannan annabawan gaba ɗaya babu waɗanda suke yin aika-aikan da waɗanda kuke kira isra'ilawa suke yi waɗannan baƙaƙen 'yan ta'adda a wannan zamani tare da daga cikin matsalar gwagwarmayar 'yancin falasɗinawa sun shigo da siyasa da yawa ce farko aka ce wannan abu ne kawai ba maganar musulunci ake ba aje musulunci gefe su suka fara yi mastrugul ɗin ainihin rauni plo wanda ita ce ƙasar yahudawa ta yadda da ita a matsayin wakiliyar falasɗinawa ta sai isar arafat ya sun aje musulunci gefe this is national issue aka ce okay ku ci gaba da yi amma kudus dai ba na ku bane kudus inda Allah ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsala ce ta mu gaba da saboda inda aka fara samun matsala inda aka so a cire musulunci gefe kara kawo mana musulunci mu anan akwai kiristoci akwai kaza kaza look mas'ala ce muna da aya subhanallazi asra bi abdihi laylan من الميت إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياته إنه هو السميع البصير da wannan nassi Allah ya tafi da annabi cikin dare zuwa wannan wuri har muna da nassi da ke tabbatar mana da cewa sallah ta lokaci guda a al-aqsa na daidai da sallah lada 500 shi yasa burin mu ne kafin mu mutu in muna da hali mu je mu yi sallah ma al-aqsa an gane ko to inda connection din mai taho ke kuma sun tadda ai larabawa da yawa a wurin kuma dukkanin annabawan da ke rubuta annabi Ibrahim sun dukkanin su sun karantar da musulunci amma sai suka sauka daga karantarwar suka hada baki da manyan kafiran duniya kamar da na faɗa suka ɗauki wannan yanki suka ba su aida asali Uganda aka so a kai su ai Uganda eh ina ma da ce mai damu mutane uganda shine asali amma da aka yi balfour declaration da munafincin ingilisin sai aka ce ku koma wai kasashen kakanni to yanzu ake al'akasa a canza su su shiga su yahudantar da wuri to ya kamata a ce kasashen musulun duniya su yi magana da sauti kwaya daya su ce wannan ba zai yi
amma shiru kake yi an nura ɗin masu gwagwarmaya da jifa da dutse tare da bambanci na aƙidun da yawa daga cikinsu ya sannan sun ba da dama ga masu tallata aƙidun zagin sahabai su masu shigo su yi championin in case ɗin misali a ce su ne jarumai ɗin wata fitina ce kuma sabo to da haka kullum addu'ar mu Allah ya kare al-aqsa masara ce ta annabin mu sallallahu alaihi wasallam amma abin da ke faruwa tsabar zalunci ne da ta'addanci da duk abin da za ka faɗa na ba ƙuduri-ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya ya fi a kirga cewa occupation ne kuke yi a wannan yanki shine kamori zauna da ba taɓa samu wanda ya ɗauki lokaci irin wannan tun 1948 da aka ce an kafa ƙasar a watan mai ƙuduri ko da yawa daga ciki akwai kudirin 2016 na kwana-kwanan nan kudiri mai lamba 2,334 ana kwanartai kememe taibiris amma kun zo kuna magana cewa ainihin misali rashakin mamaye ukraine ba kuwa magana su waɗannan kuma sun mamaye ƙasashen mutane fiye da shekara 70 saboda mai walkafiro na homun tsari araftun dole ka kalli waɗannan ka hada shi da abin da ke faruwa duk mutum zai so ya raba kanshi da mutanen kirki don ya ci gaba da aikata bannin shi amma annabin Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam annaba da muka ji dukkanin su musulmi ne babu ɗaya cikin su da imaninka zai tsira ya sha idan baka yi imani da shi ba bi dalili qawlihi ta'ala la nufarriqu baina ahadin من رسله وقالوا سمينا وطنا غفران الإبسر ذلك الله تعالى يا أنبت ونن da annabi kuma Ismail ka karanta wannan ga kuma annabi Ismail kaga kuma an sake komawa baya kenan an koma salsala annabin Allah Ibrahim Ismail ɗaya daga cikin annabawan Allah ne Allah ya yabe shi da cewa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya yana umartan iyalan shi da sallah Allah ya kira shi da suna sadiqal wa'd mai gaskiyar alƙawari wani alƙawari yayi da yace da baban shi ya abatif alma tu'mar satadrini insha Allah ba ba aikata duk abin da aka ce ba Allah ce ka yanka ne har yalla za ka same ni mai haƙuri ko kuma ya cika Allah ce sadiq alwa'd ya gaske alƙawari annabi isma'il ke wal yasa'a da annabi yasa'u shi sunan shi bai zo da yawa qur'ani ba da na binciki littafin da na koro muku kowanne sau nawa aka kira shi a qur'ani kowannensu da Allah majalisi na gaba zan gaya muku nan da yaddan Allah in Allah bai sa manta ba sannan kuma wa yunusa ga annabi yunus ibnu matta yunus dan matta an ce an danganta shi da sunan mahaifiyar shi annabi yunus dan matta wanda an haife shi ko kace ya taso ne a yankin nainawa ninawa ko nainawa ko kuma ninave haka suke fada a cikin tsawon tarihi nan aka aike shi ya je yadda sabo to sai mutane suka yi taurin kai ya ce da su ku kiyaye azabar Allah suka ce kawo ta mana haila haila to sai ya bar garin saboda jin haushin ba su imani ba ba shi barin garin da ya kuma ba daidai ba ya kamata ya zauna har sai ya sami green light cewa ka fita tukun sai ya tafi suka ce ya tashi ne kuma daga nan ya nufi ko Palestine ne ya hau jirgi ya nufi ainihin Jaffa da suke kira Jericho ko kuma Ariha malam sai jirgi katankatana da shi ai kun san kisar kawai jirgi ya yi capsizing ko kuma ka ce ya hantsila menene haɗe shi faltaƙama hulhutu wa huwa mulik kifi sai laƙume shi ya dinga addu'a لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي يونس كان دمتا ولوطا لكم النبي الله لوط لوط in ka lura ai ɗanwan annabi ibrahim ne ana ganin ko ɗan ɗanwan shi ne misali ko ɗan ƙanin shi alakulli ha to shi sai aka aike shi zuwa wani gari da ake kira sadum da amura wanda suke kira a turanci sodom and gomera kusa da river jordan mummunan aiki suke yi na namiji da namiji wal'iyahu billah mummunan aikin suke Allah ya ciccibi garinsu su ne wal mu'tafikatu bil khafiya kamar ka ce akushin abinci ne ka daga ka kifa da su haka aka yi to Allah ya ce ga shi nan lut cikin annabawa ne to suna cewa wannan mummunan aiki namiji ne namiji karka ce ma aikin lut wannan gaskiya ne domin ai aiki ne kazami shi ko annabin Allah to amma idan ka ce aikin liwafi wasu na ce a wannan makar a faɗa don kaga ai in ka ce liwafi ai a harufan da ke ciki akwai harufan suna annabi lut alamai suka ce a in aka ce mutum lutiyu ko kuma mai liwaf ko luti ba ana nufin annabi lut ba jama'ar ake nufi amalu qawmu lut haka ibnu mali ya faɗa cikin nasaba in ka shiga cikin abin da yake cewa nasaba ai iri uku ce akwai nasaba da za ka yi dangane da idafa masjiya ko idafa wato ta jumla ko idafa tarkibiya a idafa abin tarkibi idafi kai idan ka ce qaumu lut to ba za ka ce da mutum ya qaumi ba mm sai dai ka ce ya luti kuma sannan ya tabbata a hadisi a'udhu billah wanda tabbatacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa me zai kewa matar shi ta dubura ya ce hadhihi lutiyyar sabura a hadisi wanda ai karamin aiki mutanen annabi lutu ne matakka ka zo mata inda Allah ya ce amma ta inda bai kamata ba ya ce hadhihi lutiyyar kubra a sabura sura ba laifi ba ne masu wannan magana ɗin sai mu ce lalala in muka ce ainihin liwatsi daidai ne ba annabin Allah ake nufi ba su mutanen da ke wannan kazantar ake nufi to wannan mummuna aiki shine fa ƙasashen yammacin duniya suke so su sauwaka su yi marketing ɗinsu tsakanin musulmi da sunan lgbtq plus plus plus ya ci gaba da zuwa babu iyaka har suke barazana ga ƙasashe ko dai ku amince ku zo a yadda da auren jinsi mutum ya je ma ya canza halittar shi a je a yi masa da shi ya tashi a matsayin mace a kwashe masa halittar ɗa namiji ana fannin tsayar a yanzu nan an kai ga wannan cigaba cigaba cigaba cigaba court and uncourt an gane ko to musiba ce har ka ga suna hira da mutane ka gansu a irin sai suna zara ido me za ku ce kuna hau haƙƙin mutane menene haƙƙin mutane al'adun mutane da zaman su lafiya su rike addinin su su ba haƙƙi bane ku kyale su su rike nasu lakum dinukum walil da me za ku ce ku abin da yake daidai gare ku sai kun tilasta wa mutane kaga shi ne tushen ta'addancin da kuka kawo duniya da ƙarya yanci shi ga mutum akan al'adar shi da ƙima shi ya riƙe kayan shi kare bari a raba shi da abin da yake da shi misali ina fata an gane ko saboda haka annabin Allah Lut kuma za ga wannan suna yayi karanci tsakanin musulmi ka taɓa jin sunan malami suna Sheikh Lut zai ban taba ji ba ma barin gaya muku cikin manya-manyan malaman malikiya akwai a sheikh al'imam lut ibn abdulhakam bijimin malami ne lut ibn abdulhakam kuma yana da kissa malami burka ji kissa shi zamanin wani basaraki cikin sarakunan andalus akwai ɗansu mai suna shi ma hakan da malam mugu ya shahara da zalunci ya halatta fannas malamai suka mai tawaye ya bi sai karkashe shi sai al'imamu lut wannan malamin imajirin malikul sai gudu sai kuya a gidan bai hudu abu mamaki aka neme shi aka rasa can sai ce da bai hudu ya ce wani lokaci ya yi da zan fita sai ce malam karka fita la zan fita ce ina ji maka tsoron alhakam zaluncin shi ya ce na riga na istikhara zan fita wali ya kun ma ya kun come what may abin da zai faru ya faru ya ce a ina da almajiri a fadin sunan shi abu bassa allamtuhu alqira'a wal qur'an na koya mai karatu zan kira shi ya je ya nema min fada agun sarki ya kyale ni ya ce wallahi malam ne ku shi wannan bai hudu ya ce ba zan so ka fita ba inda za ka zauna a gidana iya rayuwarka ba domin ai samuwarka a gidana albarka ta sauko ma bai hude al'imamu lutu ya sauna ya zanta ya fita kuwa sai ya je daidai fadin sai ga wannan almajina shi abu basa suka haɗu da shi sai almajirin ya ce ya shekhalo a an ta an ta ce ni me kawo ka ce na kawo na zo wurinka ne saboda alfarmar abinda na karantar da kai na addini ka kalli wannan hakin je ka gaya ma khalifa na zo komai aminci yace sa'afalu zalik shi yana da wani abu a zuciya shi yana zuwa sai ce da shi hakan ya maulaye aka suke karin sarrafa ya shugabana ce na'am me za ka ce game da kiwataccen rago mai maiko da aka daɗe ana neman shi kuma Allah ya koro maka shi a ƙofar ya ce sai yanka ai ya ce to ga munafikin nan saboda fada munafikin nan lord ina abdulkam al-muradi ya ce lota ce na ya ce adishalu bi kuto da shi malin sai zabaniyawa mai mulki suka rike imam lo allaka mai kalle shi ya ce ya lo alhamdulillahi lalazi azfara ne bik na gode allan da ya kwakulo min kai ga ka a hannuna wallahi zan maka abin da ban taɓa wani azaba ba imamu lutu yana sau to dama abin da shi wancan bai hude din yahuda ke ita malam ka zauna a cikin na ci gaba da zama karanta fi na da wanda na karantar da shi wannan abin ya kalla amma kalla abin da ya saboda faranta mai mulki to cap sai imamu lut na bulhatar su ce wallahi na kika ne a lokacin da na kika saboda ka sauka daga hanyar allah ka ji ƙarfin zuciya shi yasa nake ba in ba haka ba alkhairin ka ba zan inkare ba amma ka sauka daga hanyar Allah sai Allah jefa min kinka ban goyi bayan ka ba kun sa abin da ya faru sai ce wallahi ya imamu lu ya ce imam ba azabar da za a yi wa mutum da ban tanade ta dan kai ba yanzu amma kuma kana faɗin wannan magana ka ƙi ne saboda Allah sai Allah ya sa kuma shamaki tsakanna da kai ba zan iya taɓa ka ba kaga shi Abu Bassam ya ji kuma yace wallahi ya Imam Lut afauta anka ya laita lam yakun naka ina ma abin da ya faru bai faru yace a matsaya ta ku tsatsa malin ya akai ka zo nan nan ne asirin abubasan zai ya ce wallahi ya maulaye na gidan bai yahude ne abu ilyas ne shi gani abu ilyas bai yahude shekarun da ba a gani ba na ɓuya wurin lokacin da aka yi maka tawaye saboda gudun karka halaka na je wurin shi ba na masauki babu ba abin da bai bin na kwanciyar hankali ba to na ga lokaci ya yi shi sa na kira almajiri na gashi ba fadanka abubarsa don na karantar da shi ya nema min fada a wurinka don ka ya fi haka aka yi shi haka aka yi sai kalle shi ya ce ya masho ya ja'iri ya azzalimi wanda ba addininmu ɗaya bai ba shi kariya daga wato cafkata kai ga alaƙar ku addinin ku ɗaya yana da falalar karantar da kai mai haka a yi sai ce kai ko Allah wadanka ko a kiyama kar Allah san ganka haka kiyama can sai ce a turidu ni ya maula ya ce an ta iya ka urid ya mallashai ukhruj an fita ya za ka zo ka sa in aikata aika aika kan bawan allah nan bayan hannunmu caɓe-caɓe yake da jini ka ƙara mana laifi kan laifi karin tarihinsa lul ibn abdulhakam al-muradi ina tsammanin dangantakar shi daga cikin manyan almajiran imam malik a andalus hikimar shigo da wannan da muke ai kaga suna lo ba a samu shi kuma koyo ka ce za ka sa jama'a sai sun harare ka sheludu kuma sa'uzu billahi kama ai ba aikin bane da misali to mutane kuma bisa al'adunsu a tafi a haka wani ne babu laifi khalas abinda muke cewa annabin Allah na daga cikin annabawan da Allah ya zubo mana sunayensu ko bu gane bane so nakan dan yi shari nace da kun Allah ya yarda haduwa ta gaba zan ga muku kowanne sau nawa Allah ya bace shi Qur'ani wannan baya cikin bangaren tafsir ana kiransa ne ulumul Qur'an amma hakikanin tafsiri shine mai bayanu ma anzalallah me Allah ya saukar shine ta'rifin tafsiri a takaice haka alqattan manna ya fada haka ibn Uthaymeen shi ma fada da annabin Allah Lut wa kullan dukkanin su faddalna ala alalamin mun fifita su akan mutanen duniya na zamanin su lokaci ne tayyib sai aya ta gaba malam
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم حكم رجتكين إيا ينسو وذرياتهم لكم انك تشي ذرية تشي ذرية tsatsa hausa ke tsatsa mana abin da ya biyo bayan ka zuriya ke yanzu kai abin da ka haifa da shi ma abin da ya da shi ma har ƙarshen duniya ana kiran su zuriya ka me yasa ake ce da mu baniwa adam saboda zuriyar su ne kuma komai bambancin launin fata bature dan adam ne balarabe haka kuma baƙaƙe ba wanda ya fi wani gun Allah sai da mai inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir can cikin sura mai lamba 49 al-hujra saboda zuriya ke ita kuma zuriya ta kan kasance a bar ayi alfahari da ita Allah ka ba mu irin wata kuma ta kan kasance a bar asha Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye kuma haƙƙin zuriya ne kai mata tarbiyya ‘ya'yan da ‘ya'yanka suka haifa zuriyanka jikokinka ‘ya'yanka haka ‘ya'yan ‘ya'yan jikokinka duk zuriyanka har mutum zai kasance shi ne babba a gida kowa na dangantawa zuwa gare shi a raftun to Allah ta'ala cikin waɗanda muka tsatsamo muka akwai cikin iyayensu da zuriyarsu a raftun da kuma ikhwanihim ‘yan uwansu waje ta bayyanawun mun tato mun zaɓe su wa hadainahum ila siratin mustaqim mun shirya da su zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya as-siratul mustaqim ita ce kullum muke roƙon Allah ita mukan ce idinas siratal sau nawa a rana me yasa kace muke karanta madalla kana cewa ihdinas siratal mustaqim sau goma sha bakwai amma akalla saboda me saboda akwai nafila sha bakwai din nan a cikin tsoron farilla ne kawai ko kuwa sallar safiya raka nawa biyu babu wannan addu'a ciki a zahar raka nawa akwai wannan addu'a ciki biyunka ga hudu la'asar akwai wannan addu'ar shi daga hudu magariba uku akwai wannan addu'ar sai kuma lisha hudu sha nawa to shi ne azancinmu cewa kana roƙon allah ihdinas siratu sau goma sha bakwai at least domin sallar dare aka ne aka na ta toban da wannan tsurar kawai wanda zai raya sunna kullum ya yi raka an nafila guda wajen goma sha ɗin nan kana da full package ke raka biyu kafin azara biyu bayan azara za ka faɗe su biyu kafin la'asar in ka so ma ka yi hudu bayan la'asar babu dai nafila ko haka za ka samu da yawa haka inda za ka yi sallar juma'a ana son ka yi nafila sai dai shafi'i ce a gida ake so a taƙaice wannan siratal mustaqim da Allah ya mana kyautan yawan roƙon Allah ya ba mu ita kullun to suka ga Allah ya sa ka dace akan hanya ba za ka iya zuwa kai bacci ba kai sallar isha ba Allah ba za ka iya saboda hasken imani shi ne sai ka ji ba za ka iya mallakan dukiya da ta kai zakka da duk sharuɗa kuma ka hana ba saboda Allah ya tsarkake zuciyarka da sauransu misali Allah ka tsarkake mu gaba amin zalika hudallah hal qaratum ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الله أكبر ذلك وانشاننك ممكن سمتنا حوسنك كنمو لو كنت منا كراتو سورو ce zalika wancananka da rumkuka da ta tafir zan kafirai na farko da na baya sai ga shawasar da taɓa ce a yi misali zalika ismul ishara ne lilkari wulla bilba'id bilba'id zalika Allah ta'ala ce wato abinda ka jinnan na jeren annabawa da abinda Allah ya musu to shiryar Allah ke ya hadi bihi man yasha min ibadi da wannan shiriya Allah ke shirin da cikin bayansa wanda Allah yake so Allah ka so mu da shiriya walau ashraku kaji magana da sun kuskure sun yi shirka la ilaha illa la habita anhum ma kanu da duk abin da suke ya baci malam kaji fa annabawa da Allah ya ce salihai ne yace da sun shirka ba maganin liwani da sai Allah ya share su to ba su yi ba zakallah khair wannan ya nuna maka hadarin shirka ko ba ka ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'ahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar al-ma'ida aya 70 wanda ya shirka ba shi ba aljanna إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك فقد افترى إثما عظيما النساء 40 تقص ومن يشرك الله فقد ضل ضلالا بعيدا دوري لا النساء قريب شاشرة كينا abin nan da ba shi ke cewa bari mu tauna menene tsakuwa don me annaba ce walau ashraku da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da wallahi duk abin da suke aikatawa da ya bi iska da lalace Allah ka tsare za mu samu daman kai karshen shafi aya ta 90 aya ta 90 za mu samu iqra أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أي أولئك الموصوفون بما ذكر من إعطاء النبوة وكونهم صالحين أولئك وأنن لكجي تسوني وأن آتيناهم الكتاب منباس للتافي أقيم التوراة أقيم الإنجيل سبرا موسى ga shugabansu gaba daya ga littafin da aka bashi gabanmu وبعد فهذا كتاب الله ف... وبعد فحبل الله فينا كتاب فجاء به الله mutahabbila injiwa inji ash-shafi yace ga igiyar Allah a hannu da fata an gane ko Allah ya ce mun ba su littafi wal hukuma da kuma shugabanci shine hukuma Nabi Sulaiman ba sarki ba Nabi Dawud ba sarki ba masu shugabanci wan nubuwa ka girman ya kai girman ga littafi ga sarauta ga annabci ya rabbal alamin duk abin da zaka kai a yau a duniya ba za ka samu annabci an baka ilimi sarauta an baka mhm annabi inda gidan musulunci man karyar kafirai ne ko wanda misauki ne ya waye gare ce god has spoken to me yesterday Allah ya gaya ne a wani irin Allah Allah ko Allah ro nan kafirai ke nan misali a gidan musulunci annabci ya kullu da haka malamai suka kafirta yan ahmadiyya dan sun ce shugaban su gulam ahmad qadiya ne annabin Allah ba dan ahmad da zai aikin hajji saudiya su kyale shi in dai ba koyi sunan ne ba domin Allah ya ce manzalla shi ne wa khatamun nabiyyin cikamakin annaba araftum saboda haka mun ba su wato ainihin littafi da shugabanci da annabci fa in yakfur biha haula idan waɗannan da littafin ƙur'ani zan suka kafirce da abin da aka baka ya manzon Allah karka damu faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin yau ai mun riga mun tsamo mun wakilta mun kafa wata jama'ar da su ba za su kafirce da sabon da ka zo da shi to kaga sai ka gode wa Allah ma'ana duniya ba zai yiwu a ce duniya ta rasa samun kafirai ba karka wahalar da kanka a lokaci guda kuma ba za ta wasunta gaba da samun muminai ba shi ke an raba ai to ashe Allah ta'ala ya sanya ka cikin waɗanda Allah ya wakkala su ya dasa su ba kafiran bane babu ni'imar da ta kai wannan girma da daraja a wurinka za a tara maka duk dukiyar duniya ba ta kai wannan ba kuma za ta kai ba fa in yakfur biha haula muna maimaitawa ne waɗannan ni'imomin duka da muka bayar idan waɗannan sun kafirce da abin da muka bayar to faqad wakkalna biha da wannan ni'imomin mun riga mun nada mun kafa mun dasa qauman wata jama'ar laysu biha bikafir ba za su kafirce Allah ka sanya mu cikin su sai mu je ga aya ta ƙarshe inda lokaci أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين بارك الله فينا فيكم أولئك الذين هدى الله وأنن لكجي الله نجدد أولا su ne waɗanda Allah ya shiryar to iyakansu kaɗai ɗan ma'ana ishara ne waɗannan su ne kaɗai wanda suka bi hanyar su su ma sun shigo ciki ke an gane kamar misali kai ne kace to waɗannan su ne jagorori a wannan aji babu wasu ne akwai amma waɗannan su ne fitattu in ba ka fa cikin lisbon ba manzo Allah cikin su ko akwai ciki amma ka ce na waje shine jagoransu gaba ɗaya waɗannan su ne waɗanda ainihin Allah shiryar fabihu dahu muqtadi ya rasulullah kai ma ka bi sahunsu shine manan fabihu dahu muqtadi ka bayar da suke kai dan kasancewa annabawa addinin su ɗaya ne kowa ya kira zuwa ga tauhidi illa iyaka shari'a ne kan bambanta daga wani zuwa wani ƙulla as'alukum alaihi ajira ga ya musu ni ban ce alaihi yadda saƙon musulunci ni ban ce ku bani wani alawaja ba ni ban roƙe ku wani ɗan abin hannu ba ban ce ku bani na ba in huwa ba komai ba ne ke kaina yadda lamarin ki ba abin da ya waje ba ku sani illa zikira lil'adu face tunatarwa da faɗakarwa da wa'astarwa lil'alamina ga dukkanin halitta karkace talibai alamin duk abin da yake yawan ninci Allah wani Allah kenan to sunan shi alam wannan speaker alam ce ba haka bane yawa wannan takardar alam domin abin da yake ba Allah sunan shi alam saboda sana'ar halittar Allah ne ya wannan abu kina Allah shi halitta din wallahu khalaqakum wa ma ta'malun aina saboda haka idan ka ji an ce alamin na sha faɗa karka ce talikai sai dai ka ce ga dukkanin halitta أسأل الله رب العالمين أن يمن على بالهداية اللهم انفعنا بالقرآن وعلم ما جهلنا وارزقنا تلاوته أعطى يا رب العالمين إنكم أسئلة فبسم الله من جنبه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يسعدك ويسلم فيك الجنة وإياكم وإياكم وإياكم
لا يكون سوى شيء كل سلو amma ma'aikaci ne a abuja yana abuja a can tare da iyalansa amma ya zo nan ya je gaban uwa da iyaye yake cewa iya kwanakin da zai yi a nan kano zai yi kasaru ko zai ce kasaru shi mutumin kano ne amma kuma aiki ya kai shi abuja kenan a can yake da zama ke yakan ne zo mahaifa gai da dangi ya sada zumunta sannan ya koma to shin idan ya zo kano zai cika sallah ne ko kasar kasar za ka yi ɗanwa domin ana la'akari da inda kake da zama ne dalilinmu makka ce mahaifar manzala sassafa amma bai taba cika sallah a makka ba bai taba cika ba ko sayyidina Uthman da ya cika sallah amina shi ma dalilin aure aka ce malami suka ce yayi saboda haka in ka zo Kano gaida dangi kasar ka yi ka koma Abuja dan can kake da iyalinka nan mahaifa ne ka zo ka gaida dangi wannan ita ce amsar wallahi ala wa bihi tawfiq
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara lafiya amin
yake cewa malam dangane da da alayen annabi da aka faɗi a kutuba muna neman ƙarin bayani na'am
ƙarin bayani a kutuba an ce alayen annabi a kutuba nema ba ku yana eh a dukkanin wannan ai shine alayen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai fuska biyu na ga muku ɗaya ne ban ambaci ɗayan ba a kudu ba dan yanayin kudu ba wani lokaci ba komai kuke faɗi ba ai asalin maganar salati ne da na ce kowa ya haddace wata waka ko da muka ji a karatun nisa'i wanda suke zafin nisa'i jiya a tafsiri mun ambaci baitoci kamar guda hudu cewa sallu alaihi wa sallimu taslima حتى تنالوا جنة ونعيم الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما إن الصلاة على النبي وآله حتم ومن آداه نال جحيما من لا يصلي لم يفز بشفاعتي نعم ويزاد عن حوض النبي أثيما هكذا مكفى الأجيب هنجي سيئا هذا الشيء sai dai da kyan aka samu ɗaya hadisi wani ce malam matsaloli sun yawa to a yana daga cikin matsalar kuma ka kasa wato kawar da rashin hada ya to sai nake cewa yin salati ga annabi da alayen shi wannan farilla ne wanda ya musun wannan to zai gamu da jahil a ubudin to sai magana ce to suwaye alayen shi ne abinda na jaddada a kutuba ɗazu alayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai danginsa na jini ne kawai ba an na koro wani baiti da ke cewa alun nabiyyi humu ashabu millatihi min al-a'ajim was-sudan wal-arabi لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب yace da alayen annabi ana nufin danginsa na jini ne da sai a yi ma abu lahabin ma salati ko kuwa abu lahab ba dangin annabi ba ne ba ba ƙwarishe ba ne ya shigo kenan an kore shi daga kasancewa ali saboda rashin imani to da aka suka ce alayen annabi mabiya addini dan Allah ya ce wa yawmul qiyamati adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ai ba wai dangin sa na jini bane al mabiyan shi akan bannar da yake yi to wannan ma'ana ne na jaddada da zuku fahimci wannan amma kuma strictly speaking in ka koma specifically danginsa na jini masu imani kuma sun fi cancantar shiga wannan ofis sama da kai ba kana maganar imani to su suna da imani kuma suna da dangantaka jini su ne alu ali alu aqil alu ja'far alu abbas kun fahimta wannan su ne alu nabi amma wanda yake mumini har kiyama ta tsaya yana cikin dangin annabi salmanul farisi mai ce ya ce abin islamu la'abali siwahu izaftakharu bi qaisin aw tamimi ni ubana shine musulunci a lokacin da mutane ke alfahari da qais qais da tamim ni ana bunul islam ana bunul islam araftum wannan shine ma'anar maganar da muka zama khutuba cewa alayen annabi sallallahu alaihi wasallama su ne ainihin duk mai imani to cikin masu imani ta kuma dangin shi su ne kan gaba saɓanin masu cewa alayen shi kawai ana nufin kawai da sayid na ali ne da fatima da hassan da wannan bata ne kauce ma hanya ha me yasa ba ku magana kan abdullahi dan abbas sai ya hussein ya hussein ibn abbas baya cikin alayen annabi sai jahar baya ciki me yasa ba ku kawo su fatima ba ta ciki na'am ita ce kan gaba a da'awarsu na na aisha ba ta ciki of course domin iman al-fatima ita ce shugaban matan aljanna shi sa ahlus sunna suke kan hanya wadda take daidai ba su kori kowa daga cikin tafiyar ba wannan shine a takaice ma'anar maganar in kace alun nabi duk wani mai imani kamar da na koro muku cikin bayyacin nan guda biyu to in dai mai imani ne kuwa to mai imani cikin dangin sa na jini sun fi ka cancanta wallahu a'lam
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sai maka lahu dangane da addu'a da kuma zikiri da ake ambaton tazu. Da kuma sallah da aka ce ko raka a biyu ne a yi a roƙa wa mutanen Falastinu sauƙi ya al'amari ne.
al'amarin haka yake abinda ke akwai ita addu'a hudu ba ta aikan addu'a ne ko? kama da yake na da alaka da matsalar filistin sai zamanto kamar tsokaci kan abin da ke faru wanda abu ne wanda ke lacca ce ta kusan sati ɗaya bai kamata a ɗauka a ɗauka tarihi mai mai faru to amma lokacin da annoba ta faɗa wa musulmi ka tausaya mai yanzu misali kamar da na faɗa da gashi duk mun zo mun yi sallah cikin kwanciyar hankali babu wani khawfi alhamdulillah muna gode wa Allah kuma kowa zai koma gida kila 'ya'yanka su ce baba barka da zuwa ga abincinka musulmi da ke zirin gaza a yanzu ba su da wannan ni'imar ta kansu suke mutum bai isa ya bacci ba kaga ana fito da jariri daga baraguzo wanda rai wani ya mutu a tsinci kanshi can daga kan a uzurla kayan ciki can zuwa misali ba na so waɗanda ke cikin wannan hali kai za ka je gida ka kwanta ka tashi ba ka da tsoron wani abu su ga inda suke ciki kuma a kan mai an zalunce su ko mai za ka ce game da kurakuransu kai ba ka kuskure ne kuma shekara saba'in ake musu shekara saba'in ake musu na wannan zalunci to wai a matsayinsu na musulmi wace gudunmawa za ka ba su ba ka da ikon zuwa wani amma sai ka rasa addu'a to na ce ya kamata a ce kowa wanda ya samu hali in ya kiyamun lai ya roƙa musu Allah ta shi kenan ba ka ce Allah ka daidaita makamansu ka haɗa kansu ka ƙarfafe su masu shahadansu ka haskaka kabarinsu mutunsu ka ciyar da su marasa lafiya komai kusan ya tsaya kan zaune saboda zalincin waɗannan kafiran duniya shi ne abin da nake nufi sannan ita addu'a ba ka da abin da ya kai ta domin Allah ce wa ƙala rabukum du'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri waɗanda suke girman kai gabar bauta min kenan ashe addu'a bautar Allah ce za su shiga jahannama kuma an na koro wani baiti daga cikin diwani na Imam Shafi'i yace atahazau biddua'i wa tazdarihi wama tadri bima sana addua'u sihamul layli la yukhfi walakin lahu amadun walil amadin qida'u yace kake wasa da addu'a ko ka san abin da addu'a take yi ita ce kibiyar tsakar dare cikin dare idan ka ce Allah an min kaza an zalunce ni an cuce ka gaya ma Allah wannan kibiya wallahi ba ta kaucewa sai dai tana da zango ya haƙuri in zangon ta kai za ga sakamakon kuwa shi ne abin da shafi ya ta shi ka roƙa musu Allah shi ne abin da nake nufi saboda ka sai ka roƙa musu irin ado da annabi wanda aka yi wanda aka zalunta ka ce Allahumma tahhirku Allahumma sabbin ramyahum Allahumma alayka bi a'daihim Allahumma jammid ad-dima'a fi uruq as-sahayin al-mujrimin al-irhabiyyin imma zaka amfani da uslubi irin da zamanin kenan اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم أرنا عجائب قدرتك اللهم اجعل واجعلهم لغيرهم آية ولا ترفع لهم راية wannan ya halatta ma'anoni ne kyawawa da ya kamata ke ma dan uwanka a duk hali da yake ci ita addu'a karfe sakaci da ita ba laifi bane misali kai ma Kano addu'a garinka Allah ya kara mata zama lafiya da arziki wannan muhimmi ba laifi ne kai ma najeriya kasar ka addu'a yankin ka afirka kabilar ka misali ba laifi ba allah ka taimake mu da addu'a kuma ku sani shi ubangiji in baka roƙe shi ba sai fushi da mutum ne kullum kana roƙon shi sai ku fara ta kafar zaga shi mutum shi yasa ya ce mai allahu ya ghadabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yas'alu ya ghadabu Allah kan yi fishi in baka roƙe shi ba in ka bar roƙon shi shi ko dan adam hina yusalu yaghdabu lokacin da ake roƙon sai fishi ko gidanka ne da Allah ne kun dame ni ba je na sai kan ce fa nan ba kaza ka dinga hayaniya a gida misali gashi kuma nauyin ka ne misali eh dan adam baya son kawo kawo kaga sa hannu alju a fitar da kuɗin nan sai da gaske wani sai ji kamar ana cin naman jiki kuma gashi wajibi ne misali to Allah ka bamu mai yalwa mai karfi mai arziki mu abin wannan shi sai amsa kan tambayar hal wana ka su'alun akhar addu'a to ai ta muka yanzu ai to inni da'in fa amin اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا أمورنا واكشف كربتنا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا يا رب العالمين نعوذ بك اللهم من الفساد والكفر والفسق والإسيان يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 大家。